أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوك تنسركي يا كاوم مجلسين تقش أتكين جير وانم مجلسي لمكي قباتر وانا وانا محاضروري أمناسبة وانا ينيي لمكي تكي domin ƙara wayar da kan al'umma yadda ya kamata su ci gajiyar wannan dama da suka samu ta zaman gida wato lokaci a sakamakon wannan jarabawa ta annoba da muke ciki ta coronavirus Allah madaukakin sarki ya dauke mana wannan damuwa yau insha Allah ta'ala takwas ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin kuma yau ranar alhamis ce muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana albarka a cikin rayuwarmu idan ba a manta ba har yanzu muna maudu'in da ke batu akan muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi da kuma yadda ya wajaba musulmi ya ci damar lokaci da Allah madaukakin sarki ya bashi kai ya sakaci da lokacinsa domin za a yi masa hisabi a game da shi ranar gobe alkiyama domin Allah madaukakin sarki ya sanya shi a matsayin ni'ima wacce ta fi kowace ni'ima girma da shi Allah ta'ala ya ma dan adam a karatunmu na ƙarshe kafin wannan wato majalisinmu na bakwai muna batu ne akan khasa'isul waqt wato wasu sufofi na musamman da lokaci ya keɓanta da su a inda muka kawo cewa za mu faɗi maganar babban malami al'allamatu ali tantawi rahmatullahi alaihi wadda ya yi a cikin littafin sama'an nash a ƙarƙashin maudu'in sa ko makalarsa da ya kira ta da fususul waqt ina jin a lokacin da muke faɗin sunan ɗaya daga cikin kawunansa sai muka ce lishanuddin al-khatib sunansa muhibbuddin al-khatib ne ba lishanuddin al-khatib ba kuskuren harshe ne to yake cewa فمتى يا ناس يا أيها المستمعون والمستمعات نعرف قيمة الوقت yace ya ku mutane ya ku masu saurare na maza da mata ina tsammanin wannan asalin wannan makala ya gabatar da ita ne a shirye-shiryen shi da yake gabatarwa a talabijin domin mun faɗi cewa a shek ali tantawi rahmatullahi alaihi a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ya kasance yana gabatar da shirye-shirye da yawa a gidajen talabijin na ƙasar saudi arabia to shine ke cewa ya ayyuhal mustami'una wal mustami'at ya ku masu sauraron mu maza da mata wai yaushe ne na arifu qimatal waqti yaushe ne ya kamata mu san tsadar lokaci da kimar sa ce wani lokaci ne wato kamar Sheikh Ali Tanzawi rahmatullahi alaihi yana jinjini yana nuna damuwarsa akan yadda ya ga al'ummar musulmai take wasa da lokaci yadda al'ummar musulunci ta zama bata damu da lokaci ba take tozarta lokaci ba ta amfani da lokacinta yadda ya kamata shi ne ke cewa wai shi yaushe ne za mu san mahimmancin lokaci za mu san tsadarsa za mu san cewa lokaci ba abu bane da ya kamata a tozarta ba abu bane da ya kamata a yi wasa da shi ومتى نعلم أن من يسرق من آخر ساعة من وقته يكون كأنه سرق دينارا من جيبه kuma yaushe ne wai za mu san cewa duk mutumin da ya satan maka wani abu daga cikin lokacinka kamar awa ɗaya to kamar ya satan maka wani kuɗi ne mai kima daga aljihunka fiye da haka ba yaushe ne ya kamata mu san wannan yaushe ne ya kamata mu san wannan nan a shek ali tsantawi rahmatullahi alai yana jinjini yana nuna damuwarsa akan yadda al'umma ta kasance suna wasa da lokaci ba sa kula da shi ɗaya daga cikin malamai cikin malamanmu na ƙarni na bakwai a shekul allama al-mubarakul musili a cikin littafin sa adabul muluki bil adl yana faɗi yana cewa ilam ayyuhal akhu sa'id wal insanu rashid yace ka sani ya kai dan uwa wanda ake fatan ya zama mai rabo a lahira wal insanu rashid ya kai mutum wanda ka kasance shiryayye ka sani annal fursata lallai dama shari'atul fauti mai saurin kubucewa ce in ka samu dama ta lokaci to wannan damar ba za ta dawwama ba dama ba ta dawwama dama sifarta ita ce kubucewa wanda ya ci gajiyarta a lokacin da take nan to shi kenan shi ya zama abin yabo na gobe alkiyama wanda ya sakaci da dama har ta kubuce masa bai ci gajiyarta ba da sarari da Allah madaukakin sarki ya bashi bai ci gajiyarsa ba to shi kenan sai ya kasance cikin masu da na sani bati'atul audi sannan kuma tana da jinkirin a ce za ta dawo maka ta yi nisa a ce ta dawo maka idan dama ta kubuce maka to shi ke nan zai yi wuya a ce kuma ka sake samun irinta so daga duk damar da ka samu a matsayinka na mutum mai hankali a matsayinka na musulmi mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda ake tsammani shine a wajenka duk lokacin da ka samu wata dama ta lokaci to yi kokari ka ci gajiyarta irtalim khamsan qabla khamsin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato a ci gajiyar ababe biyar kafin ababe biyar kishiyoyin su zama sun maye su sun zama makwafin su wannan magana ita ma tana karfafar batun da muke na cewa lallai lokaci yana da waɗannan siffofi da aka ambata mana guda biyar wanda muka ce su ne ya wajaba ko da yaushe muka kawo su a cikin kwakwalwarmu domin ya zama sun taimaka mana wajen ingiza mu da tunkuɗa mu akan cin gajiyar lokacinmu kuma ba mu bari lokacin da ya tafi haka nan ba tare da mun ci gajiyarsa ba. Al'imam Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alaihi babban malami, babban malami daga cin malaman da aka yi su a ƙarni na shida. Al'imam Ibn al-Jawzi ya rasu shekara ta ɗari biyar da casa'in da bakwai. Ɗari biyar da casa'in da bakwai. malami ne da al-Imam zahabi rahmatullahi alaihi yake siffanta shi yace bai taba ganin malamin da Allah madaukakin sarki ya bashi baiwa yawan rubutu kaman al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi ba zai ya ka samu wani littafi ko kuma wani fanni da al-Imam Ibn al-Jawzi ba shi da ba shi da rubutu a wannan fannin sannan kuma yana cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa rayuwarsa ta kasance tana da tsawo ya dade a duniya sannan daga cin sufofinsa shahararren mai wa'azi ne sannan wa'azinsa wani irin wa'azi ne da wani irin salo in yana wa'azi da lugar larabci to kaman kai ka ce shi ne farkon wanda ya fara magana da larabci domin salon da yake da shi na daban na musamman musamman a cikin irin littafansa bustanul wa'izi da kuma littafinsu a tafsira da makamantansu waɗanda littafai ne da yake batu akan wa'azi to a cikin littafin sa saidul khatir wannan littafin na saidul khatir yana da yana da yana da wani irin yanayi mai ban sha'awa littafi ne da al-imam ibn al-jawzi ya killace ya taskance da barbaru da ya samu na rayuwa abinda ake ce ma al-khatir shine wani tunani da yake zuwan mutum a cikin kwakwalwarsa in ba sauri ya rubuta shi mutum ya rubuta shi ba to shi zama ma ya iya mantawa da shi to shi ya kira littafin da saidul khatir wato farautar tunani mai kyau idan tunani ya zo masa mai kyau shi sauri shi ya je shi ya rubuta shi har ya tattara ya tattara ya tattara irin waɗannan alkhawatir ɗin wato tunane-tunane masu kyau suka zama sun ba da wani adadi mai yawa shi ya mai da su suka zama littafi mai cin gashin kansa shi ya sa masa suna saidul khatir yana cewa a cikin littafin nasa yambari lil insani an ya'rifa sharafa zamanihi ya wajaba ga mutum ya san darajar lokacinsa ya wajaba mutum mai hankali ya san darajar lokacin shi wa qadara waqtihi sannan ya san irin nauyi da tsada da lokacin sa yake da shi fala yubayyi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbatihi har ya zama ya tozarta ko da sakon ɗaya shine lahaza domin fassarar lahaza a harshen larabci al-lahaza na nufin kyaftawar ido to kyaftawar ido ko ita ce ake kwatanta sakon da ita to kada ya kasance yayi sakaci da ko da sakon ɗaya ne fi ghairi qurbati ba a wajen neman kusancin Allah ba mutum ya bar sakon ɗaya nasa ya tafi ba a cikin neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ba abin da zai farin ciki da shi ranar gobe alkiyama to baya kamata ga ɗan adam mai lafiyayyen hankali mutumin da ya kasance ba bauɗaɗɗen tunani yake da shi ba to bai kamata ya zama ya bar koda wannan sakon guda ɗin nasa ya tafi ba tare da ya aikata wani abu da zai nemi kusanci zuwa ga Allah da shi ba. sannan wa yuqaddimu al-afdala fal afdala min al-qawl wal amal idan ya tashi to ya zama yana da abinda malamai suke ce mishi fiqh al-awlawiyat fiqh al-awlawiyat ya zama yana da system na priority ya zama yana da tsari na me ya kamata in yi me ya fi cancanta in yi yanzu daga kaza sai ne ya kamata dan adam ya zama yana da wannan ya gabatar da al'afdal fal'afdal abin da ya fi shi ne biye masa shi ne biye masa shi ne biye masa ame min alƙauli wal amal a maganar da zai da kuma aikinsa wannan musulmi haka ake tsammanin sai ya zama bai yi wasa da lokacinsa ba ya san tsadar lokacin shi kai ya tozarta lokacinsa kai ya wasa da lokacin shi abinda za a mutum hisabi a kansa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin shi abinda manzon sama ya ce mutum ya ci gajiyarsa tun kafin kishiyarsa ta zo wannan bai kamata a ce a samu musulmi yana wasa da lokacin sa ba sannan ya sake faɗi a wani wurin a dai cikin wannan littafi nasa ne albarka yake cewa fa kam yubayyi'u al-adamiyyu min sa'ati su nawa ne dan adam yake tuzarta awanni lokuta yaqutuhu fi hasawabul jazi wanda a cikin sa a cikin wannan lokacin da ya tozarta lada gwaggwaɗi yana kubuce masa wa hadhihi al-ayyam mithlu al-mazra'ati fi waɗannan kwanakin da Allah madaukakin sarki ya bamu to mithlu al-mazra'ati kaman gona suke haka annahu qila lil-insan kamar ana cewa mutum ne da Allah ya halicce shi kullama badarta habbatan kharrajna laka alfa kurrin kamar Allah madaukakin sarki yana ce masa duk lokacin da ka shuka kwaya daya ta masara ko kwaya daya ta dawa ko kwaya daya ta alkama ko kwaya daya ta gero ko kwaya daya ta shinkafa ko kwaya daya ta wake to mu kuma abin da zamu maka kharrajna laka alfa kurrin mu kuma zamu fitan maka da rigiza rigiza dubu daya alkur ma'auni ne daga cikin manya-manyan ma'aunai da mutanen iraki suke amfani da su shi kuma limamu khatibul bagdadi dama dan kasar iraki ne shi yasa ake ce masa al-baghdadi al-baghdadi to haka Allah madaukakin sarki kamar haka Allah ya ce mu bawa in ka shuka kwaya daya to mu kuma kharrajna laka alfa kurri mu kuma za mu fitar maka da rigiza daidai har dubu daya فهل يجوز للعاقل أن يتوقف في البذل ويتوانى يتيزل هنكلي يا كماتا يجنكري يتأيا يكي ولا شوكا كوينا با يا كماتا أنت إذن أرايوك كشوكا ƙwara ɗaya to Allah maɗaukacin sarki zai fitar maka da rigiza dubu ba ƙwaya duba rigiza kamar misali mutum ya ce kamar misali mutum ya ce tiya ko kuma ya ce buhu ko ya ce dani dukkaninsu za su iya ɗaukar wannan ma'anar domin fahimta saboda lokaci abu ne mai tsada da ya waje ba mutum ya cika ya ci gajiyar gaba ta gaba a ƙarƙashin wannan maudu'in asbabu tabi'il waqf menene da menene ke jawo musulmi ko kuma dan adam ya zama yana sakaci da lokacin shi me yake jawo dan adam yake sakaci da lokacin shi bai cin gajiyar lokacinsa kowane abu yana da sababi kowane abu yana da sababi haka tozarta lokaci da sakaci da shi da wasa da shi da kincin gajiyarsa duka wannan yana da sababi الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يساك شيوا رأيت العادات قد غلبت الناس في تضييع الزمان يتي حقيقة ناقع الآدم متاني لسك سابع بس ما سنعي با حقيقة سنشي غلبرسو سن سامرين جاي أكنسو سن ساس في تضييع الزمان أو جنتوزر تلوكش وكان القدماء يحذرون من ذلك malamai ko magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina sun kasance su suna gargadi ne game da tozarta lokaci amma al'adun mutane sun saba musu yanzu kawai wani abu in ka kalla ma sai ka rasa menene menene wani an saba yanzu ni ya saba idan ya zo bakin masallaci ga masallacin fa an kira sallah ya zo bakin masallaci yana da alwala liman yake ake jira ya zo makin ya shiga masallaci ya yi tahiyyatul masjidi ya gabatar da nafilfili da ake yi kafin ai sallar farilla sai ya zauna a bakin masallaci ko ya tsaya a bakin masallaci ko da shi kaɗai ne ba zai shiga masallacin ba a yana nan yana nan sai ya samu wani ɗan uwa shi ma sai ya zo sai su fara firar da ba ta da amfani firar da kila in ba su samu zunubi ba to ba zai sai da lada a yin ta wani kuma za ka same shi alwalar ma bai yi ba kila yana makwabtaka da masallaci ne sai idan ya ga liman yana tahowa daga nan zai tashi sai ya tafi ya je ya fara neman buta kila ma ya je tarar da yara sun ɗau buta ya kwace ya ce ai bata waje ba a kansu ba shi ne ta waje ba a kan shi saboda haka sai ya kwace musu buta shi da ta waje ba a kan shi makin ya yi alwalar shi daga gida abinda sunna ta tabbata kuma sunna ta tanaji laga ga duk mutumin da ya yi alwala a gida ya taho masallaci a natse to Allah madaukakin sarki ya masa alkawarin duk takun da zai yi to sai an ɗaga darajarsa a aljanna sannan kuma sai an goge masa wani zunubi alhaki daga cikin alhakinsa da zai iya sashe shi da cikin wuta wannan al'adun ga suna wani kuma al'adar shi ya saba in sallar asuba aka yayi to sai ya tsaya da shi da abokanai shi sun tsaya a sun yi fira firar da ba ta da amfani a daidai lokacin da kila a masallacinsu akwai ta'alimat akwai darussa da ake gabatarwa na ilimi akwai littafai kila ma malaman zaure ne suke karantar da littafai littafin da tsarin da sai littafin da kaga dama ka zo da shi malami ya biya maka ba tilasta maka za a yi ake sai kabu wani littafi da ake karantawa ba amma ba za a yi ba wani kuma ya saba ma kansa duk la'asar lokaci mai albarka to sai ya tashi ya tafiya mai nisa domin ya je kallon bal kallon kwallo wani kuma ba kallon kwallon zai tafi ba a kallon dambe gidan damba zai tafi wanda damban da ake yi a wannan zamanin a irin kasashenmu in aka ce gidan dambe to duk masana ko masu bincike ko masu bibiyar lamurra sun san cewa ba irin damban da ake yi bane a da lokacin mutanen kirki damba akwai shi a musulunci musulunci ya yarda da akwai dambe nau'i ne na motsa jiki da shari'ar musulunci ta yi masa tanadi ta faɗi hukunce-hukunce akwai hadisan manzo Allah sama tabbatattu da suka tabbatar da damba da kokuwa sun halasta a musulunci don motsa jiki da koyon jihadi al-imamu suyuti rahmatullahi alaihi yana da littafi sukutun da guda da ya rubuta akan wannan juz'un fi ahadithil musara'a yana bayani akan dambe da kokuwa amma gidan damban wannan zamanin namu to gidaje ne da ake yin masha'a gida ne da karuwai suke taruwa gida ne da 'yan shaye-shayen wiwi da ƙwayo suke shi ana ɗauka ma cewa duk laifin da mutum ya idan ya faɗa gidan dambe to shi kenan ya tsira ma damar bai fito ba ma damar bai fito ba to 'yan sanda ba za su iya zuwa su je su kama shi ba waje ne da ake caca da sauran dukkan wani abu na saban Allah madaukakin sarki Allah shi kyauta to wani ya ɗaukan ma kansa zaka same shi yana shagon shi sai ya rufe shagon shi ya tafi kallon wannan fitina wani Allah Allah yake tashi daga ofis karfe uku da rabi ko karfe uku ya tafi ya je ya shirya domin ya tafi gidan kallon dambe wani sana'ar hannu yake yi ko lokacin tashin shi yayi ko lokacin tashin shi bai yi ba sai ya yanke yana ganin wannan lokacin da ake damban nan sai ya tafi in waɗannan miyagun al'adu waɗanda suka zo suka ci galaba a kanmu suka mamaye zukatanmu kuma suke ba mu wahalar ba za mu iya barin su ba al'imam ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi yace sun kasance su ne suke tozarta lokacin mutum su cinye mishi lokaci ya sa shi ya zama bai ci gajiyar lokacinsa ba bai yi amfani da lokacinsa ba har lokacin da da na sani lokacin da na sani zai zo masa da na sani ko ba zai masa amfani ba Allah ya tsare mu ya kare mu daga irin waɗannan miyagun al'adu da al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi yake bayani kan sannan ya sake cewa wa'lam anna az-zamana ashrafu min an yudayya minhu lahzatu ka sani lalle lokaci wallahi yafi da yafi ya wuce matsayin a ce a tozarta ko da sakon ɗaya nashi lokaci matsayin da yake da shi da a ce mun san wannan matsayin to bai cancanta baya halasta ko da kyaftawar ido wato sakon daya nashi mutuzarta fa inna fi sahihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala domin ya tabbata a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi gurisat lahu biha nakhlatun fil jannati duk wanda yace subhanallahi alazim wa bihamdihi gabaki dai kalmomi nawa yan uwa ba su wuce kalmomi biyar ba in ka so ma ka ce hudu subhana kalma ce ittifaqan domin masdari ne wato asalin kalma ne Allahi kalma ce al'azimi kalma ce ta uku wa wawo kalma ce mai cin gashin kanta mun ga dama wa bihamdihi hamdi kalma ce sannan ga zamirihi shi ma kana iya cewa kalmomi shida kana iya cewa kalmomi biyar kana iya cewa ka dunkule suka ce kalmomi hudu to wace wahala ce a cikin faɗin wannan amma ku ji sakamakon da za a fa mutum gurisat lahu biha nakhlatun fil jannati to za a je a shuka masa wata bishiyar dabino a cikin aljanna shi ko dabino dama a duk duniya babu bishiyar da ta kai shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuffanta bishiyar dabino cewa misalin ta misalin mummuni da baki ɗayanta alhairi a ci ɗan shi ɗan dabinon a ci ɗanyensa a ci busasshensa sannan ɗanyen wani zubin kaji yana da zaƙi wani zubin kaji yana da bauri baurin kuma magani ne sannan dabino ne yake da glucose saboda haka mutum zai iya cin shi ya zama masa a matsayin ruwa kuma ya zama masa a matsayin abinci kuma yana ɗaya daga cikin ƴaƴan ici wanda babu diabetes kamar yadda masana suke faɗi a cikinsa babu shuga a cikinsa zallar zaƙi ne zaƙi kuma na lafiya sannan dabino shi a bayan ƙwallon kuma a cire ƙwallon wasu su kwalli da shi a gasa shi ko a ƙona shi a yi kwalli da shi sannan ga bishiyan nan a tsaye an an sare ta a yi azara da ita sannan ganyayyakin ana amfani da su daga ciki akan yi gwangwala wanda wanda wasu sukan yi amfani da shi wajen gini da da da da da da da da da abin da abin reshensa wato dabino dai ga baki ɗinsa alkhairi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi to za a dasa ma mutum bishiyar dabino kwara dai a cikin aljanna idan ya ce subhanallahi alazim wa bihamdihi so daya in ya faɗi biyu za a sake dasa mushi wata in ya faɗi uku za a sake dasa mushi uku in ya hudu haka haka haka adadin to yanzu mutum ya kamata ya saka shi da lokacin shi kenan shi yasa manzon sama yayi ma wannan sahabi na wasiya cewa la yazalu lisanuka rabban min zikrillah kada ka bari harshen kai ya bushe baya ambatan Allah madaukakin sarki to sababban da suke jawo mutum ya sakaci da lokacinsa suna da yawa amma a dunkule za mu faɗi guda uku kusan duk sauran ‘ya'yansu waɗannan su ne ubannin ko ka ce su ne kakannin sannan su kuma su kasance suna da 'ya'ya bayan sun kasance suna da 'ya'ya sannan kuma su ma su kasance suna da 'ya'ya 'ya'yansu su zama suna da 'ya'ya wato jikoki ke abu na farko shine qulul amali وتسويف العمل وتأخير الأجل طول الأمل دوغن بوري dogon buri mutum yana tsammanin cewa ai zai kai gobe yana tsammanin zai kai jibi yana tsammanin zai kai gata yana tsammanin ai baɗin baɗaɗa ma za a yi da shi ɗulul alal kaga mutum ya tsufa amma kuma tunaninsa shine wai ya ƙara wasu shekaru har akwai mahaukatan da ake sun yi shekaru saba'in kuma suna tsammanin wai a sake ba su irin waɗannan shekaru saba'in ɗin ai ko sun kai wannan lokacin an ba su ba za su amfane su ba labidu da zamanin su bai riga ya rikirkice ba labidu ibn rabi'a al-amiri radiyallahu anhu sahabun manzo Allah sama daya daga cikin mawaka waɗanda suke al-mukhadramun waɗanda suka ci zamanin jahiliya sannan kuma manzo Allah sama yazo suka musulunta kuma suka ci gaba da waka ai yayi shekaru da yawa su malamai suna cewa shekaru shi 140 a duniya wasu kuma suna cewa bai kai haka ba amma shi da ya yana da na san yana damuwa ya daina fitowa ma na cewa wala qad sa'intu min al-hayati wa tuliha wa su'ali hadhihi an-nas kayfa labid wallahi na gaji da rayuwar nan na gaji da ita da yawan tambayar da mutane suke yi kaifa labid hatta al-an lam yazal fi qayd al-haya har yanzu labid yana nan bai mutu ba sannan dan uwansa a waƙe Zuhair ibn Abi Sulmah ai yayi waka ya yayi baiti a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin mu'allakarsa wa wa wa qasida sazatul hikam shi sa'imtu takalif alhayat wa man ya'ish 80 hawla la aba laka yas'al shi shi shi shi shi ai na na na na na na shi hakika na na na kusa da rayuwar nan nauyayen abubuwa da suke cin rayuwa na kosa da su na gaji da su ina tabbatar maka duk mutumin da yake shekara tamanin to yes amin wallahi sai ya kosa da wannan rayuwa to amma dan adam shi yana tsammanin ya dade a duniya ne kai dan adam ma tunaninsa shine ne albaka shi yasa ɗaya daga cikin mawa ɗaya daga cikin sarakuna da aka yi su a jahiliya yana faɗa yana faɗi yana wai cewa yana ce ma ƴaƴansa min kulli ma qannanahu kullul fata qanniltuhu illa tahiyya yace duk abin da wani dan adam dan da mace ta haifa yake sama to na samu abu ɗaya ne ban samu ba shine at-tahiyya at-tahiyya ya al-baqa ban samu wanzuwa ba saboda babu wanzuwa a rayuwar dan adam غير أن لا بقاء للإنسان ɗan adam ba zai dawwama ba وتسويف العمل sannan kuma da jinkirta aiki haɗa ciki mutumin da man aqala amalahu to sawwafa amalahu duk mutumin da bu ya tsawaita burinsa to zai zama yana cewa aikin da ya kamata yi shi yau sai ya ce bari sai gobe zai a'a ai akwai wata nasiha da wasu ma suke ɗauka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma ba hadisi bane amma magana ce ta hikima i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan kai aiki dan duniyarka kamar ba za ka mutu ba abin da ake nufi shine kai ta yin aiki a didda a lokacinka kai ya yanke sannan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan lahira kuma kamar ta aiki ka rika aiki kamar gobe gobe za ka mutu wato kada gina duniya ya hana ka gina lahira kada gina lahira ya hana ka gina duniya wabtabi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wa la tabghi fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin wasiyar da mutanen kirki suka ma qarunu kenan wabtabi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirata ka nema a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya baka الدار الآخرة كان يمجد اللاهرة أما ولا تنسى نصيبك من الدنيا كك من تاد ربانك لدنيا دي دي لوقت إنك تنيم اللاهرة تقوم كك من تاد دنيا صداك طول طول طول الأمل دكما تسويف العمل العمل ده عين واتو أيكي جنتر تأيكي سنن وتأجيل وتأجيل الأجل وتأخير الأجل sannan kuma da mutum yana tunanin ba yanzu zai mutu ba ta'khirul ajal yana jin ajalinsa to shi kenan kawai sai ya saki jikinsa ya yi abin da wasu suke cewa ya bararraje kawai ya ya shimfiɗa kafa shi kawai ya ji cewa ai ina ba yanzu ba ai ba yanzu zan mutu ba saboda aikin da ya kamata ya yi shi yanzu sai ya bari in ka gamu da mutum ka masa nasiya sai ya ce ina ai ba mu gama morewa ba mun san shekarun mu nawa tukuna kawai shi kenan sai mu zo mu takura mu kanmu akwai kasashe daga cikin kasashen duniya hatta gwamnatocinsu suna taimaka musu a wajen wannan ba a yadda a ganka a masallaci ba kai ba kai shekara hamsin ba in aka ganka baka kasa da shekara hamsin kana zuwa masallaci to sai a sa sunan ka cin yan ta'adda masu tsoron addini masu tsoron ra'ayi na addini a ka bari sai ka tsufa sannan in kuma mutum ya mutu a wannan lokacin to shi kenan wataƙila ita gwamnatin ita ce za ta kare shi a wajen Allah wal iyazu billah سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينا فدا ينا سوى طول الأمل ينسي الآخرة دوغم بوري ينا سامتين يمن تاد لاهرة mutumin da ya manta da lahira ko ba za ka je yana kula da lokacin shi ba yana jin ba lahira so daga mutum ya sa dogon buri baya kusanto da mutuwarsa a gaban shi yana kallon ta cewa koyaushe za ta iya zuwan masa to wannan yana cikin abin da ke sa mutum ya zama lokacin shi bai ci gajiyarsa ba sai tuzarta shi الإمام الحسن البصري رحمة الله علينا شوى ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل ونباوى بتبط دوغن بوري با فاتي سيامون نعيش ينا دوغن بوري فبديت آية أبن أزكي با أينا جنينا دلوكتي lokacin da yana da lokaci dan me zai ɓata zai yi amfani da lokacin shi yanzu bari yanzu ya more yanhaliku fi shahawat shi kenan kawai ya ishu farighan ya ishu sabahlala sai ya zama kawai ya zauna kawai gashi nan bai da abin yi abinda bature ke cewa jobless mutum ya zauna kawai gashi nan kawai dan dan dan zaman kashe wando ya zauna kawai shi kenan bayi da bayi da wani abu da yake tsawon watawa a rayuwarsa baya as baya as sannan ana cewa akbaru junudi iblisa saufa mafi girman rundunar sojojin shedan su ne saufa zan yi shi yasa suke faɗi suke cewa aksaru ahlin nari musawwifun mafi yawancin yan wuta su ne waɗanda zan yi zan yi cewa saufa a tubu saufa a tubu سوف أفعل سوف أصلي ita kuma dama saufa to adatun ce wata kalma ce ta harshen larabci da ke fa'idantar da zan yi amma ban san lokacin da zan yi ba shi yasa suke ce mishi al-mustaqbalu lil-istiqbal al-ba'id wato nan gaba amma ne nisa tana da bambanci da sa yanzu idan ɗaya ya ce saufa atubu ɗaya kuma ya ce sa atubu to me sa'atu ba an fi tsammanin yana nufin ba da dadewa ba yanzu zai tuba amma wanda ya ce saufa a tubu to ba a san lokacin da zai tuba ba la'alla ya tuba bayan sati daya mafi karanci ke na wallahu alam la'alla ya tuba bayan wata daya haka yake nufi la'alla yana nufin shekara daya la'alla yana nufin ma ba yi da lokaci kawai dai ya ce saufa a tubu to akbaru junudu iblisa akbaru junudi iblisa saufa mafi girman rundunar da shi ɗan ke amfani da ita a wajen yakar ɗan adam ita ce ya sa shi ya kasance musawwici ya sa shi ya zama kullum tunaninsa jinkirta abu ga abin da ya kamata ya yanzu amma sai ya ce a ba yanzu ba ai Allah da ya baka yanzu ba ku alƙawari da shi zai baka an jima ba so da haka wa khudh min sihhatika limaghbika wa khudh min hayatika limautika وخذ من فراغك لشغلك وخذ من شبابك لهرمك وخذ من غناك لفقرك wannan abin da ya kamata a ce ɗan adam mai hankali ne wa yau ya makansa ke al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi ya sake cewa ibna adam ya kai ɗan adam iyaka wa taswisa ka shedin ka da cewa zan yi nan gaba fa innaka bi yawmika wa lasta bi ghadika domin kai kana rayuwa ne a yau ɗinka amma ba kai ba ne gobe gobe ba ka da tabbas an faɗa mana cewa alghadu maw'ud gobe alƙawari aka maka alƙawari kuma zai iya tabbata kuma wani sababin na iya zuwa ya zama wannan alƙawarin bai tabbata ba domin shi alƙawari wani abu ne da ake tsammanin ya afku nan gaba to da wanda wanda ya alƙawarin zai iya sabawa shi da kanshi sannan wani sababi na iya jawo dole wannan alƙawarin ya zama bai tabbata ba da alƙawarin duniya haka suke in aka ce za a maka abu kaza to ba ka da tabbas har sai ka ga an yi wannan abu in an yi to daga nan shi ke ya zama naka idan ba a yi ba to ba naka ba to gobe an maka alkawari ila ka ganta ila ba za ka ganta ba to me yasa ba za ka zama kai amfani da abin da kake da shi ba fa in yakun gadul laka idan goban ta kasance ta kace fa kun fihi kama kun tafi yau sai ka zama kamar yadda kake yau yau kayi abin arziki kuma sai Allah ya azurta ka da ganin gobe to gobe ma kai abin arziki wa in lam yakun gadul laka lam tandam ala ma farratta fil yawm idan kuma ya kasance yau ka ci gajiyar ka sai ya zama Allah bai kaddara zaka ga gobe ba to shikenan ba za ka yi da na sani ba domin yau din baka saka ci gaba da ita ba kayi abin da ya kamata ka yi a cikin ta saboda idan goben baka ganta ba to ba za ka zama cikin yan da na sani ba amma idan ka ce abin da ya kamata ka yi yau ke gobe to ba ka da tabbas in Allah ya azurta ka kaga gobe in ka yi abin arziki yau to gobe ma sai ka sake abin arziki idan kuma ka yi abin arziki yau Allah bai kaddara ka ga gobe ba to ba ka cikin waɗanda za su yi dana sai amma idan ka ce sai gobe za ka yi kuma yau ba kai abin da ya kamata ka yi ba to idan goben ta zo ma ba za ka sake ba za ka sake cewa ne sai wata gobe صبرنا إلى أن مل من صبرنا الصبر وقلنا غدا أو بعده ينجلي الأمر فجاء غد فكان غد عاما ولو مد طول ولو, ولو مد طوله kaga lokaci haka yau ka ce gobe ka ce jibi ka ce haka har mutum ya tsinci kanshi a kabari bai yi abin da ya kamata ya yi ba na san wani mutumi shekaru sun kai kusan goma sha biyar kullum maganar shi da yake min ya ce yana son ya iya larabci wallahi malam ina son ya iya larabci duk kuma hanyoyin da ake bada da shawarin da ya kamata a bashi an bashi har yau bai iya larabcin ba in yanzu zai sauka a filin saman sarki abdulaziz a jidda to sai ya samu mai masa fassara in yau zai sauka a Dubai larabci za a mishi to sai ya samu ya mishi fassara ko zo in kashe ka bai iya ba kamar yadda Bahaushe yake cewa da Bahaushe yake zo in kashe ka bai iya ba kare mutum bai iya bai iya zo in kashe ka ba kare shi kenan ce mai zo in kashe ka sai ya zo shi ne abin da mutane ba su gane ba na taba jin wani yana inkari yana cewa wai ai zo in kashe kana da yawa ba yawa Bahaushe yake nufi ba kai ne baka fahimci karin maganan ba zo in kashe ka kalma mafi tsoro ce na in an ce mutum zo in kashe ka shi ko bai san abin da aka ce ba sai ya zo sai a kashe shi ba wai ana nufin wai tana da tsawo ba ne ba ana nufin wai tsawo tana ko tsawonta ko kanka ko gajartarta ba a'a ana nufin kalma ce jumla ce ne haɗari da ya kamata mutum ya zama ya santa a kowane yare domin an ce masa to kai ya zo din Allah shirye mu to da haka الإمام الحسن البصري يقول وأن مجنة كما يدعى الإمام أبو الوليد الباجي يكاو تأشين سنن الصالحين وسنن العابدين babban malami ɗaya daga cikin tabi'ai Aun ibn Abdullah yana faɗa yana cewa ma ahadun yanzilu al-maut manzilahu illa adda gadan laysa min ajali babu wani mutum da mutuwa za ta sauka a gidan shi face sai ya kirga cewa gobe ba tashi bace gobe ba ta cikin lokacinsa idan mutuwa ta saukan ma mutum to shi ke nan har ba shi ba gobe kuma ba za a yi gobe da shi ba ko da ko an aje gawar shi ana kallanta to ajewar banza ce irin ajewar kiristoci ne a ce sai bayan kwana kaza za a yi kaza bayan kaza za a yi kaza wani haye wata biyu wani wata uku gwaggwadon talaucin magadan shi da kuma wadatarsu gwaggwadon matsayin shi a cikin al'umma da kuma gwaggwadon kaskancin shi a cikin su ya tsawaita to wannan tsawaitawa ana nan tun yanzu an fara mishi azaba ana nan an fara mishi hisabi ba wai sai ya shiga kabari ba to da ka duk mutumin da inji al-Imam Aunu bin Abdullah yace duk mutumin da mutuwa ta sauka a inda yake ta ce sai ta karbe shi sai ta kashe shi to tabbas wannan mutumin gobe ba ta shi bace illa adda gadan laysa min ajlihi ba ce sai ya kirga da kansa cewa ashe gobe ba ta shi bace kan min mustaqbilin yawman la yastaqbiluhu so nawa ne ake samun mutumin da yake fuskantar wata rana saura kila sakon daya gobe ta yi amma ba za a yi da shi ba saura sakon daya misali malaman da suke cewa rana tana farawa ne da darar rana ta faɗi wato yini yana ana ana fara dare ne a shige yinin gobe da zarar ranar da ake ciki ta faɗi saura sukan ɗaya rana ta faɗi wani kawai shi ce zai mutu masu cewa shi alfijir ya ceto idan saura sukan ɗaya alfijir ya ceto sai aka ɗauke ran mutum kaga fa kan min mustaqbilin yawman la yastaqbiluhu so nawa ne kake samun mutumin da gashi ga dangadan ya fuskanci ya kai gobe amma ko ba zai kai ba wa gadin gadan la yablughuhu akwai duk akwai mutumin da ke fatan ya kai gobe amma ba zai kai ba akwai mutumin da ya shirya yi komai ne ya kai gobe domin za a yi abu kazan nan gobe wallahi ba da shi za a yi ba wani matashi ne za a dora masa aure ya ci burin bikin amma ba za a kai da shi ba wani shugaban ƙasa ne ya ci burin za a naɗa shi ya ci zaɓe ba da shi za a kai ba wani gwamna ne ya ci burin bikin naɗa shi a matsayin gwamna amma ba da shi za a kai gobe ba wani saraki ne ya ci burin gobe za a yi masa naɗin sarauta amma wallahi ba za a kai da shi gobe ba wani ɗalibi ne zai gama jami'a matakin digiri ko digiri na biyu ko kuma digirgir wato babban digiri mafi girma phd doctorate wallahi ba da shi za a yi ba wannan riga ba zai sata ba ba zai sata ba sai dai idan yi abin arzikin akwai ta aljanna ya sata ko ba haka ba a samu shi ta wuta Allah shi kyauta wa innaka law ra'aita al-ajala wa masirahu wallahi da ka ga yadda ajali ke gudu la abghadta al-amal wa ghurura to da sai ka ki gobe ka sai ka ki buri da kuma rudin da buri ke sa ka kai inda za a nuna maka yadda ajalin ka ke gudu to wallahi ba ka da wani burin da kuma za ka yi shi yasa daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki da ya mana ya ɓoye ajalinmu da Allah ya nuna ma mutum ranar da zai mutu to ba zai yi abin arziki ba ko ƙwara ɗaya kuka wani zai zauna ya kai domin ya san ranar da zai mutu shi ne labarin da Malam abubakar imamu rahmatullahi alaihi ya bada a cikin littafinsa magana jari ci na wani sarki da ƙiba ta damai ya rasa yadda zai yi saboda ƙiban nan ya tara malaman duniya da bokaye domin su bashi magani da zai sha amma duk maganin da ya sha sai dai ya ƙara hura shi ya zama duk ƙofar gidan shi duk ƙofa a cikin gidan shi sai an ƙara buɗa ta ba ta iya baya iya shigewa ta ƙofa shi kenan aka samu wani malami mai hikima shi ya zo sai ya ce masa shi yana da maganin mutuwa maganin maganin kibashi rage kibashi sai ya ce to idan ka bani in ban rage kiba ba kashe kiba ya ce ya yadda shi ce da ya aika ce to ya kawo maganin shi ya ce to zai ba da maganin amma kuma sarki ai gabaki ɗaya tsura wata ɗaya mutu sarki ya ce a je a kulle shi ya zai yi magana banza a je a kulle shi shi ce nan sarki ya zauna ya ce kai magana fa sarki magana malamin nan fa ta zo ta zama gaskiya ba ba ba ba ba ba ba fada da malami ba tsoron jaran saboda haka sarki ya zauna yau ya daina cin abinci ya daina cin abinci kwata kwata sai ya fara kirga wata yau sauran kwana ashirin da kaza aka koma tsoron kwana sha kaza aka koma tsoron kwana kaza sarki ya rika zibewa ya rika ramewa ya rika kanjelewa sai da ya dawo sai da aka cika wata ɗaya cif din nan sarki bai mutu ba ranar da zai mutu bai mutu ba sai ce aje a fito da malamin nan ana fitowa da malamin nan sai ce ma sarki biya ni kuɗi na ya ce wani kuɗi zan biya ka ya ce na maganin da na ce zan baka mana ya ce ai baka ba da maganin ba ya ce ai na ba da magani mana ya ce ya kake yanzu ya ce ai wannan magana da na maka na ce za ka mutu to ita ce maganin gashi nan kuma yanzu ka warke daga cutar ƙiba da kake fama da ita to haka ɗan adam ne ranar da ya san ranar da zai mutu to ba shi ba zaman lafiya amma cikin rahma Allah gare mu da lu'ufinsa shi lullaba ranakun mutuwa mu ba san ranar da za mu mutu ba rahama ce sannan kuma ita kanta mutuwa aka sa mana mantawa da ita da muna tuna mutuwa ko da yaushe to kuma rayuwar mu ba za ta tafi haka ba shi yasa malamai kamar al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa hatta mutuwa tana da fa'idojinta kamar yadda shi kanshi shedan yake da fa'idoji a cikin littafin sa Fawaiqul Mursala Abu Tammam yana faɗa yana cewa kam yakunu ash-shita'u thumma al-masifu وربيع يمضي ويأتي خريف وانتقال من الحرور إلى الظل وسيف الردى علي منيف يا قليل البقاء في هذه الدار كم يغرك التسويف يسي كم يكون الشتاء شو نوني أكي سامو هنتو لوكة سني يزو ثم المصيف سننكم سي لوكة ذاتي بدرا يزو وربيع سنن لوكة دامنا yamdi shi ma gashi yana cuɗewa yake wucewa wa ya'ti kharifu sannan kuma ɗayan ɓangaren lokacin daminar shi ma haka balarabe wani wasu daga cikin laraba sun kasa lokaci gida uku shekara sun kasa ta gida uku akwai shita'un akwai saifun akwai kharif sannan akwai rabi'a in sun ce shita lokacin da ake zallar sanyi kenan نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى العاذب فينا ينتقم المشتات وقت الشتاء لوقة سني إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف sannan sai lokacin al'asai shi kuma lokacin zafi ce kafin ruwa ya sauka to daga nan kuma shi lokacin da ake ce masa kharif wato daidai lokacin da ake saukar da ruwan sama mai yawa shi lokacin rabi'a lokacin da aka fara cin gajiyar amfanin gona amma kuma ruwa bai gama zuba ba domin damuna su tariya ɗabi'ar ta rabin shekara ake yi kusan watanni shida ake yi a inda jawunsu wato yanayinsu ya kasance mustawin ne mu'tadil suna da munaha mu'tadil wato yanayinsu madaidaici ne kamar misali da yawa daga cikin jihohin arewacin Najeriya musamman arewa maso yamma wannan yanayin mu yana da kyau irin su Kaduna irin su Kano irin su Jigawa da makamantansu da Katsina musamman Katsina ma a ce talaka wajajen karaduwa yanayin su to kharif amma wasu daga cikin malamai su suna ganin cewa Allah madaukakin sarki ya kasa shekara gida biyu ne to a tsaya nan domin Allah ya ce da ilafi ƙuraishi ilafihim rihlata shita'i wa sai a shita'u da asai domin a cikin waɗannan lokutan ne ake samun damina a cikin kuma lokacin su ne ake samun rabi'u din lokacin kaka to dai wannan abu tamam rahmatullahi alai yana nuna mana yadda waɗannan lokutan suke shuɗewa wantiqalun min al-haruri ila zilli sannan kuma ka kalli yadda ake cirata min al-haruri daga zafin rana ila zilli zuwa inuwa wa sayfur rada alayya munifu sannan kuma ga takobin mutuwa nan ya zara kanshi a kai ya qalilal baqa'i ya kai dan adam wanda ka kasance kana da karancin tabbata ai ba kai da ma tabbata ma fi hadhihi dari a wannan gidan ila kam yagubuka tasrifu wai har su nawa ne zaka bari jinkirta aiki da cewa zan yi zan yi har su rude ka bai kamata su ruɗe ka ba kana kallon yadda zamani ke caccanzawa da kuma yadda yake gudu to kai ma kamata ya kai gudu a cikinsa ka yanke shi kafin ya yanke ka ka ci gajiyarsa tun kafin ya kashe ka kafin ya kai ka barzan wannan shine sababi na farko na sakaci da lokaci kamar yadda muka ce dulul amali wa taswiful amali wa ta'khirul ajali dogon buri jinkirta aiki da kuma ganin cewa ba yanzu zan mutu ba shine ta'khirul ajal wannan sababin babba shine sababi mafi girma daga cikin sababban da suke jawo dan adam ya zama baya kula da lokacinsa dan adam ya zama yana wasa da lokacinsa dan adam ya zama bai cin gajiyar damar da ya samu ta lokaci matashi ne ko ko tsoho ne abinda ake fata shine mu yaki wannan sababin kan mu bari ya tabbata a kanmu kan mu zama masu dogon buri kan mu zama masu jinkirta aiki kan mu zama masu jinkirta mutuwar mu muna jin cewa ba yanzu za mu mutu ba idan muka yi kokari muka rinjayi wannan sababin to shi kenan sai mu tsinci kanmu a cikin masu tsara lokacinsu masu cin gajiyar lokacinsu masu kula da lokacinsu wanda ba su yadda ko da sakon ɗaya na su ya tafi ba Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikinsu Allah ya sa mu zama haka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته